أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فالذوق والوجد هو يرجع إلى حب الإنسان ووجده وبحلاوته وذوقه وطعمه ووجده بحلاوته نعم ووجده بحلاوته وذوقه وطعمه وكل صاحب محبة فله في محبوبه ذوق ووجد فإن لم يكن ذلك بسلطان من الله وهو ما أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كان صاحبه متبعا لحواء بغير هدى وقد قال الله تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وقال تعالى وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وكذلك من اتبع ما يرد عليه من الخطاب أو ما يراه من الأنوار والأشخاص الغيبية ولا يعتبر بذلك بالكتاب والسنة فإنما يتبع ظنا لا يغني من الحق شيئا فليس في المحدثين الملحمين أفضل من عمر رضي الله عنه ملحمين ملحمين أفضل من عمر كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر منهم وقد وافق عمر رضي الله عنه ربه في عدة أشياء وما هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا يقبل ما يرد عليه حتى يعرضه على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا يتقدم بين يدي الله ورسوله بل يجعل ما ورد عليه تبعا وكان إذا تبين له من ذلك أشياء خلاف ما وقع له فيرجع إلى السنة وكان أبو بكر رضي الله عنه يبين له أشياء خفيت عليه فيرجع إلى بيان الصديق إلى بيان الصديق صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده وتعليمه كما جرى بين كما جرى يوم الحديبية ويوم مات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويوم ناظره من, من مانع الزكاة وغير ذلك وكانت, الم وكانت المرأة ترد عليه ما يقوله وتذكر الحجة وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها كما جرى في مهور النساء ومثل هذا كثير فكل من كان من أهل فكل من كان من أهل الإلهام والكتاب والمكاشفة لم يكن أفضل من لم يكن أفضل من عمر فعليه أن يسلك سبيله في الاعتسام بالكتاب والسنة تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يجعل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تبعا لما ورد عليه وهؤلاء الذين أخطأوا وضلوا وتركوا ذلك واستغنوا بما ورد عليه وظنوا أن ذلك يغنيهم عن اتباع العلم المنقول وصار أهدهم يقول أخذوا علمهم ميتا من ميت وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Imam al-Bukhari dake nan rijiyar zaki a wannan yammaci na litinin yau muna sha bakwai ga watan jumada thani hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu cikin wani littafi mai suna alfurkan bayan alhaƙi walbutlan wallafar al'imam shaikhul islam abu al'abbas أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى ونشين درس منا تسئن دهدو مالا ينا cikin bayani akan cewa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi daga Allah wato alqur'ani da sunnarsa su ne a gaba da komai da abinda mutum yake ji da shi na ilimi ko yake ji da shi na matsayi to dole ne ya bi alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne fahimtarsa ta tafi tare da abinda alkur'ani da sunna suka zo da shi matsayinsa ba zai sa ya saba wa alkur'ani da sunna ba ko a bi shi akan abin da ya saba wa alkur'ani da sunna duk matsayinsa saboda haka abin da zai rika fahimta ko ya rika ji ko ya je yana so dole ne ya auna wannan abin da abin da yake cikin alkur'ani da sunna in ya yi daidai da wannan sai ya karba sai ya yi aiki da kayan san bai daidai ba sai ya aje shi shi ne malin ya ce fazzauku wal wajdu huwa yarji'u ila hubbil insan wa wajdihi bi halawatihi wa zawqihi wa ta'mihi fazzauku wani dandanan mutum da kalma ce da kamar yadda muka sha faɗa tsufaye suna amfani da ita suna nufin abinda mutum zai kai gare shi na dandanar wasu al'amura ko wasu ra'ayoyi ko wata fahimta wadda ba lalle ne ya ce zai kawo maka aya da hadisi a kanta ba shi dai haka ya ji ɗanɗanan ya masa ya ɗanɗana ya ji ya yi daɗi saboda haka yake cewa kowa ya zo shi ma ya ɗanɗana ko kuma haka shi kawai yake ji a ransa shi ne alwajid shi kawai haka ya ji a ransa ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza a samu lada ko abu kaza abu kaza ga yadda yake haka kawai da mulanka to shi ne ibnu taymiya ce irin wannan dandana dandanan da wannan jiyajiyan galibi mutum yana jin abin da yake so ne abin da ya masa dadi yake son shi a rai kamar abinci ne wani abin da za ka dandana ka ji ya yi maka dadi wani yana dandana zai furzar ce bai yi masa dadi ba abinda za ka ji kana ci kana santi wani kuma mamakin kai ke da kake cin wannan abu saboda haka yana komawa zuwa ga abinda mutum yake so ne kawai amma ba zai zama hujja ba don kai ka ji daɗin abu to dole kowa sai ya ji daɗinsa to shi ne yake cewa wa sazzauku wal wajdu yarji'u huwa yarji'u ila hubbil insan yana komawa ne ga abinda mutum yana so kawai wa wajdihi da abin da yake ji wa wajdihi bi halawatihi wa zawqihi wa ta'mihi da abin da yake ji na dadin sa wa zawqihi da dandanar sa da yayi wa ta'mihi da dandanar sa dandanar sa da yayi yaji yayi masa dandanan kuma yayi masa wa kullu sahibi mahabbatin falahu fi mahbubihi zawqun wa wajduhu duk wani ma'abocin soyayya to yana da zaukin da yake da shi dangane da abin da yake so yana da ji abin da yake ji game da abin da yake so to abin nan da kake gani ko kake ji ko kake ɗanɗana daga wanda kake so ba lalle ne kowa da kowa sai ya ji haka ba kai dai ne kake jin kayanka haka fa in lam yakun zalika bi sultanin min Allah idan wannan dadin da kake ji na wannan abin da kake so ba da wata hujja ce daga Allah ba wa huwa ma anzalahu ala rasulihi hujjar ko ita ce abinda Allah ya saukar wa manzansa sallallahu alaihi wasallam na alqur'ani da abinda ya saukar masa na alhikma ita ce sunna waɗannan abubuwa bi su ne hujjar to idan wannan abin da kake jin daɗin sa kake jin yayi maka a rai idan dai ba wata hujja ne kake da ita daga alqur'ani da sunna ba kana sahibuhu muttabi'an lihawa domin abocin wannan wannan abu kawai yana bin san zuciyarsa ne wato zuciyarsa kawai yake abinda zuciyarsa kawai take so yake bi amma ba wai addini ne ba ba wai addini ne ba nan ibnu taymiya da yana jan hankali ne zuwa ga waɗanda za su miƙe kafa su shaki iska su yi ta faɗar abubuwa da ka kuma so suke yi a yarda cewa addini suke faɗa kuma su dage cewa mutane su yarda da abin da suke faɗa gashi babu wata hujja daga abin da Allah ya saukar wa manzansa ba hujja daga alkur'ani babu hujja daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka kawai da mulanka mutum zai zauna ta shirya maganganunsa ta shirya labarinsa ya shirya wasu abubuwa na wurdai na ibada da kansa kuma ya ce shi yana ganin wannan abin yana da daɗi ko shi ya jarraba ma ya ji daɗinsa da malam yake cewa wannan yana bin son zuciyarsa ne kawai kana sahibuhu muttabi'an li hawahu bighairi hudan mai bin wannan yana bin son zuciyarsa ne ba tare da shari'a ba shari'a daga Allah to ba tare da Allah ya nuna masa wannan abun a matsayin addini ba ba kuma tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya nuna masa wannan abin a tsatsayin addini ba a a san zuciyarsa ne kawai ya shirya masa da shaidaninsa wa qad qala Allah ta'ala kuma Allah ta'ala yana cewa wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah babu batacce inji Allah ba batacce kamar wanda zai rika bin san zuciyarsa ba tare da shari'a daga Allah ba to wannan shine makurar bacewa mutum ya zanto san zuciyarsa kawai yake bi ba abinda Allah ya shiryar da shi na alkur'ani da sunna ba to Allah ya ce babu batacce kamar sa wa qala ta'ala haka Allah ya ce wa malakum la ta'kulu ma lakum alla ta'kulu mimma zukira smullahi alayhi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma tadartum ilayhi wa inna katiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighayri ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin hakanan Allah subhanahu wata'ala ya faɗa game da mushrikai mushrikan larabawa a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo musu da shari'ar su ambaci Allah lokacin da za su yanka dabbobinsu in sun zo yanka dabbobi to su ambaci Allah kuma duk abin da ya mutu ba a yanka shi da ambatan Allah ba ya zama mushi ba za a ci ba duk wata dabbar da ta mutu ba tare da an yanka ta da sunan Allah ba to ba za a ci ta ba to da annabi ya zo musu da wannan shari'ar sai suka koma suna cewa ka ji shi wai mu ci abin da muka kashe amma ba za mu ci abin da Allah ya kashe da kansa ba wato ya mun fifita namu kisan akan kisan Allah saboda haka sai suka yi ta zindan annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan suna ga abin da suka yanka wani aisu suka yanka shi ya mutu amma abinda suka samu ya riga ya mutu da kansa to Allah ne ya kashe shi don haka yankan Allah ne saboda haka sai suka zargin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ya fifita kisansa akan kisan Allah to shine Allah ya ce wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira smullahi alaihi me yasa da me yasa me ku ko me kuke da shi me kuka taka da ba za ku ci abinda aka ambaci sunan Allah akan sa ba cewa wannan mutum shi ya kashe shi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum bayan hakika Allah ya yi muku bayani dalla dalla akan abin da ya haramta muku daga cikin abin da Allah ya haramta muku bai haramta muku abin da kuka yanka ba amma ya haramta muku mushi ya haramta muku abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba da sunan wani Allah da kuma abin da ya yi mushi Allah ya haramta muku wannan illa matsarirtum ilaihi sai abinda kuka kuka matsu zuwa gare shi wato larura ta sa shi ta sa ku dole ku ci kamar mutumin da yake ya bace a dokar daji ko yake tafiya a tsakar daji ba gari gaba ba gari baya ga yunwa kuma ta kama shi ba ya da wani abin da zai ce a tsirar da rayuwarsa da kubutar da rayuwarsa sai ya ci karo da mushi ci karo da wata dabba amma mushi to shari'a ta ce an halatta masa ya ci gwargwadon abin da zai tsirar da rayuwarsa da shi ya ci gwargwadon abin da zai rayu da zarar kuma ya samu abin na halal to sai ya daina ci to wannan shi ne abin da shari'a ta zo da shi abin da yake ad-darura to tubihul mahzurat ta larura tana halatta maka abin da aka haramta maka a yanayin darura sannan kuma ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha kowace larura ana duba abin da yake daidai da wato zai fitar da kai daga wannan larurar mutum ba zai take cikin shi bai tam kuma ya guziri ya sa a jaka ya ci gaba da ci a'a ya ci ya kubutar da rayuwarsa shikenan wannan shine ad-daruratu qaddaru bi qadariha to saboda haka abin da yake mushe ne Allah ya haramta muku ci illa matturirtum ilaihi sai abinda kuka samu kanku cikin larura zuwa gare shi wa inna kathiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm Allah ce to amma da yawa da yawa daga cikin su suna batar da mutane da sauye-sauyen zuciyarsu ba da ilimi ba wannan shine mahallu shahid wato maganganun da suke yi ba aya ko hadisi suka kawo ba ba Allah ne ya musu wahayinsa ba a'a kawai da ka suka yi kiyas da wani abu suka yi misalai-misalansu suka faɗa amma ba wai hujja ce suke da ita daga Allah ba to shine Allah subhanahu wata'ala ya kirawo irin waccan magana da suka yi da ire-iren ta cewa san zuciya ne kawai inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lalle ubangijinka yafi yafi kowa sanin waɗanda suka wuce iyaka suka ƙetare iyaka cikin lamarin Allah to saboda haka malam yake cewa irin waɗannan san zuciya kawai suke bi Allah kuma ya yi tir da waɗanda suke bin san zuciya Allah ya Allah warare da su wa kadhalika man ittaba'a ma yaridu alayhi min al-khitabi aw ma yarahu min al-anwar wal ashkhas al-ghaybiyyah wa la ya'tabiru dhalika bil kitabi was sunnah fa inna ma yattabi'u dhannan la yughni min al-haqq shay'a to sannan malam yace to kamar haka ne har ila yau wanda yake bin abin da ya zo masa ya ji ya zo masa na wasu muryoyi da ya ji wasu maganganu ana yi da shi ko cikin dare ko cikin duhu ana wasu maganganu ana gaya masa wasu maganganu au ma ya rahu min al'anwar wal ashkhasil ghaibiyati ko abin da yake gani na wasu wani haske daga ganin wani haske ko wasu mutane na ɓoye irin waɗanda ake ba su ruddai a sa su a halwa ce mutum ya keɓanta ya kaɗaita na tsawon lokaci shi kaɗai a ɗaki ɗakin da babu haske sai duhu ƙila don an rufe wanduna iska ma ba a samun ta isasshiya a bashi da zabgegen carbi mai 'ya'ya dubu sannan a ce zai yi ta yin wannan muridan da aka lakanta masa ba isasshen abinci dan ba shi dan abin da ba zai taka karya karya ba na abinci a yini don kada ya mutu saboda haka yunwa gaba ɗaya ta ci ta cinye shi ya zamana har ya fara fita daga hayyacinsa ana so sai ya yi wusuli sai ya yi wusuli saboda ya narke ya kare ya zagonye gaba daya ya zama da babu shi ya ji cewa ba shi kuma ba komai kowa kowa Allah ne kusan ita ce tarbiya na san watakila a nan ba za a rasa wanda suka yi ta ba kafin Allah ya ceto su su dawo ta farkin sunna yanzu mutane sun waye ba kowa ake iya ba kowa ake iya cin nasara a kansa ba a zo a danna shi a daki a rufe shi a bar shi da yunwa na tsawon lokaci a ce wai zai yi usuli zai yi fana'i saboda haka daga lokacin kuma yana iya bugun kirji ya ce shi Allah ne ko ya ce kowa Allah ne ko komai Allah ne to wasu ta nan daga nan suke haukacewa wasu kuma bala'i in yi bala'i su yadda sun ga Allah ɗin dan a fito da su saboda ci gaba da zama zai iya rasa ransa yawa akwai mahaukata a da can ta ganin mahaukata za ka ga suna yawo suna ta zikiri za ka shi duku-duku yana fadawa kwata ya shiga bola ya ci kaza yana amma yana ta zikiri to irin waɗanda wannan hau ya fada kansu ne amma yanzu mutane hankali ya zo musu sosai ba a cika yadda da wannan ba to saboda haka mutum saboda tsananin yunwa sai ya rika ganin wani haske-haske ba kuma cikin duhu yake sai a ce masa alamar ka gani ka kai ka isa to shi ne ya ce duka wanda yake jin wannan ko ya ji wasu 'yan muryoyi ana wasu maganganu da shi rasa mai maganar da shi ko ya rika ganin wani haske yana giftawa a gabansa yana walkawa a gabansa ko ya rika ganin wasu mutane haka ya ga kamar jiki-jiki na mutum gashi ne amma ba iya gane waye mutum ne dabba ce menene to shine malai yace duk wanda yake bin waɗannan abubuwa wala ya'tabiru zalika bil kitabi was sunnah baya wato yin la'akari da alqur'ani da sunna akan wannan to baya komawa ya ya auna waɗannan abubuwan da suke da yake gani ko ake gaya masa da alkur'ani da sunna fa inna ma yattabi'u dhanna la yughni min al-haqqi shay'a to kawai shaci fadi yake bi zatan banza yake bi wanda ba zai wadatar da shi ba zai amfana mishi komai ba dangane da gaskiya falaysa fil muhaddithin al-mulhamin afdalu min umar idan ana maganar waɗanda ake wa ilhami Allah ya kinsa musu fadar gaskiya a bakin su da zanto Allah yana saisaita ra'ayinsu duk sanda suka yi magana ko suka kawo ra'ayi in aka tafi aka tafi aka dawo sai a samu ra'ayinsu daidai ne ko a samu ayoyin alkur'ani da sunnar annabi sun dace da ra'ayi duk da cewa lokacin da suke furta maganar tasu ba lalle ne sun halarto wata aya ko hadisi ba amma Allah ya ba su gaman katar yana kinsa musu faɗar daidai lokacin da suke magana sune ake ce musu al-mulha sune ake ce musu al-mulhamun ko al-muhaddathun duk ma'anar su daya al-muhaddath shine al-mulham wanda ake masa ilhami kace ilhami shine ilhami shine Allah ya kinsa ma kinsa ma maka fadar gaskiya akan harshenka ba tare da kai wani kasdi ba sai kaga hikima tana bayyana a bakin mutum to shi ne malam ya ce a cikin wannan al'umma irin waɗanda suke da irin wannan baiwa babu wani wanda ya fi sai na umar cikin wannan al'umma masu irin wannan baiwa ta ilhami ba wanda ya kai sai na umar domin shi ne ya samu shaida kat daga manzo sallallahu alaihi wasallam nabi ya ce innahu kana fil umami qablakum muhaddathuna ya kasance a cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai waɗanda ake wa ilhami fa'in ya kun fi ummati minhum to idan a cikin al'ummata aka samu wasu minhum ahadun aka samu wani cikin al'ummata fa umaru minhum to umar yana cikinsu annabi ya tabbatar da cewa umar yana da wannan taufiki yana da wannan taufiki kamar yadda shi da kansa yake cewa inna allaha ja'ala al-haqqa ala lisani umar Allah ya sanya gaskiya akan harshen sayyidina umar Allah ya sa gaskiya tana gudana akan harshensa ya ce lauka na ba'adi na biyu laka na umar da a bayana akwai annabi to da umar ne to amma babu wani annabin da Allah zai aiko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine cikamakin annabawa to shine yake cewa a cikin wannan al'umma duka kakab ba wanda ake wa ilhami Allah yake saisaita harshensa in yana magana kamar sayyidina Umar وقد وافق عمر ربه في عدة أشياء عمر رضي الله تعالى عنه yayi maganganu cikin abubuwa daban-daban kuma ya dace da abin da Allah ya faɗa ya dace da maganar Allah lokacin da yake furta maganar ayar bata sauka ba amma idan ya furta kuma sai aya ta sauka ta dace da abin da ya faɗa in wata shawara ce sai kaga alkur'ani ya sauka ya goya masa baya akan ta shine wanda ya fara cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam law ittakhadna min maqami ibrahim musalla me zai hana ba za mu riki gurin sallah a maqami ibrahim ba Allah ya saukar da wattakhidhu min maqami ibrahim musalla shine wanda ya fara magana ga annabi sallallahu alaihi wasallam akan lokacin ba a saukar da ayar da ta hana shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kawai kowa da ya zo yana tutiyar cewa ai manzo Allah manzansa ne shugabansa ne sai ya danna kai gidansa da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da gari ne akwai musulmi akwai munafukai akwai salihi akwai wanda ba salihi ba to shine sai sai na umar ya ce ya rasulullah da ka tsare matanka a daina barin kowa da kowa ya shiga gidanka alfajir wasalihu alfajir ko walbarru walfajir shi ne Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayatul hijab ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabiy illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina wannan ayar ita ce ayar da aka saukar Allah ce to kar ku sake shiga gida annabi sallallahu alaihi wasallama wai ku ce za ku je cin abinci ko ku zauna in kun samu ba a gama ba ku zauna kuna jiran sai ya dahu akwai wanda sun je ba a gama ba sai to ba za mu dan tsaya to Allah ya hana ce illa an yi uzana lakum sai dai an muku izini sai ku shigo amma ba izini ka ku shiga to haka nan shine wanda lokacin da matan annabi sallallahu alaihi wasallama suka tasa shi a gaba cewa sai ya musu karin kudin cefane a annabi fushi da su Allah subhanahu wata'ala da sayyidina Umar da ya nemi shawara sayyidina Umar ce yace ya rasulullahi Allah bai matsa maka sai ka zauna da su ba in ka ma rabu da su Allah zai canza maka waɗanda suka fi su alheri to shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayat suratul tahrim asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna azwa karshen aya sai ayat ta zo daidai da da shawarar da Allah ya bawa da shawarar da Umar ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam haka na qadiyar asara badr lokacin da aka kamo ribatattun yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallama kira abubakar da umar yana yi mashawararsu su ne manyan waziransa sai na abubakar ya ce to ya rasulallah ina ganin a karbi fansa kawai a sake su kaga kai za ka amfana da fansar da za a karba wajen tafiyar da al'amarin al'umma sannan kuma su watakila ko su ba su musulunta ba a tsakonsu su haifi waɗanda za su musulunta ina ga wannan ya fi maka in ji sai na abubakar annabi ya tambaye sai na umar to ya za a yi da su sai na umar ya ce ya rasulallah ni ba ni da ban goyi bayan ra'ayin abubakar ba ni ra'ayi na kaga mutanen nan sun cutar da mu ba kaɗan ba sun cutar da kai kuma manya ne a cikin kafircin a immatul kufri ne ba ƙanana ba ne manya ne kawai ka haɗa kowa da ɗan uwansa ya sare mai kai to sai annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rahamarsa sai ya fi yadda da ra'ayin abubakar to shine wata rana kawai sai da umar ya tausaye ga abubakar da umar suna manzo Allah da abubakar suna ta kuka ce ya rasulullah me yasa ku kuka ku gaya mu idan zan iya kukan in yi kukan tare da ku ba zan iya ba ma tabakaitu ma ku in kakalo kukan ma ko ba zan iya yin shi ba ya ce ya umar ra'ayin da muka tafi a kansa Allah ya nuno min azabar jama'ata kusa da bishiyar can ya nuna masa wata bishiya wato dab da bishiyar can to shine Allah subhanahu wataala ya gaya masa Allah ya saukar da ayat suratul anfal kana libin an yakuna lahu asra hatta yudkhila fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirata wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima aqadtum azabun azim to kaga nan ma Allah subhanahu wataala ya goyi bayan Umar ne akan akan su to irin waɗannan akwai sallah ga munafikai lokacin da Abdullahi bin Salam lokacin da Abdullahi bin Ubay ibn Salul ya rasu ɗansa ɗansa ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ka san da da uba ko da cewa uban kafiri ne munafiki ne ya cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan abin da ke tsakanin da da uba ba za a iya cire shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa fada ba yace kai babanka mugun munafiki ya cuce ni kazo kana ci an je masa sallah annabi ya san munafiki ne ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai sanda annabi sallallahu alaihi wasallam da ya je yayi wasu maganganu akan annabi sallallahu alaihi wasallam har yake cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azzu minha al-azall shi ɗansa abdullahi shi ma sunan shi abdullahi ibn abdullahi ibn salul ɗansa abdullahi ibn abdullahi ibn ubayy ibn salul ya zo samu ya isa manzo Allah ya rasulullah da ka sa wani ya je kashe babana ni kuma ita jin haushinsa ko ma zuciya ta kwashe ni ni ma in je in far masa ya rasulullah abanni ni in kashe shi da annana to annabi sallallahu alaihi wasallam an hana shi ya kashe munafiki saboda in ya kashe munafikai za a ce yana kashe sabansa a yi amfani da wannan wajen yakarsa ana ta ita yada propaganda to ku kuna dan kuna ta wani rawar jiki wai za ku musulunta to kuna ga waɗanda suka musulunta ga su can je ba ku je ya kashe wani ba je ba ku je ya kashe wani saboda haka annabi annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba kashe wani munafiki duk da ya san kafircin su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai bashi dawo sai ya ce sai ya ce sai ya tafi je tare kofar madina babansa ya zo shigowa ya ce ba za ka shigo ba sai ka janye maganar da kai kuma annabi shi ne mafi izza kai ne mafi kaskanci saboda haka ya san irin aika-aikar da mahaifinsa ya yi da maganganu na rashin dacewa na rashin mutunci da ya rika faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma nan ba ta cire abin da ke tsakanin ɗa da uba ba yana fatan ubansa ko zai samu wani sassauci idan annabi ya masa sallah ya roƙe shi don Allah ya ba da taguwarsa a yi masa likafani da ita annabi ya ɗauka ya bashi sauraka lokacin da ya zo zai tafi sai na umar ya shige gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba ka tafi ba ba za ka je ba mutumin nan gashi gashi gashi gashi annabi ya ce ina sani sauraka ƙarshe ya ce wa sai na umar ka kauce min ga hanya Allah zaɓi ya bani استغفر لهم أو لا تستغفر لهم in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum yace dan haka Allah zabi ya bani ko in yi musu gafara ko ko ka in nema musu gafara in zan nema musu gafara in ji Allah sau 70 ba zai ba zai gafarta musu ba yace wallahi da idan na san na ƙara akan 70 din za a gafarta musu da na ƙara da haka dole sayyidina Umar ya haƙuri ya je masa sallah ya tsaya kan kabarinsa ya masa addu'a sai ga aya ta sauka wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu hum fasiqun kada ka ƙara yi ma wani ɗaya daga cikin su sallah da zai mutu har abada kuma kada ka tsaya akan kabarinsa kana masa addu'a saboda sun kafircewa Allah da manzansa sun mutu suna fasikai to kaga anan ma alqur'ani ya sauka ya goyi bayan shawarar sayyidina Umar to ire-iren wannan suna nan da dama wanda ake kira muwafaqatu Umar saboda sai ya kawo ra'ayi kuma sai kaga alqur'ani ya zo daidai da ra'ayinsa to shine yake cewa wa qad wafaqa Umaru rabbahu في عدة أشياء ومع هذا فكان عليه أن يعتصم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أما دود هكا دود وأن مسعيد سيدنا عمر يسامو دول ني أكنسا يريقو دا أبن من زال الله يزول شي bai da iko ya za da ba ya ce shi ma yanzu tun daga shiga shi ya ce shi ma ya zama wani authority ne a tsaman kansa shi ma wata hukuma ce ta shari'a dole shi ma ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ولا يقبل ما يريد عليه حتى يعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم bai isa ya karɓi abin da ya zo masa na ra'ayi ba sai ya ginda ya shiga gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai je kawai ya yi ta aiki da abin da yake gani ba duk da gashi sau ɗaya sau biyu sau uku ya samu mawafaka to kada ya ce shi kenan ai shi Allah subhanahu wataala yana yin sa saboda haka bara ya koma kawai ya dinga yin abubuwan sadaka ba sai ya gaya wa annabi ba a'a ko me ya ji sai ya ginda ya shiga gaban annabi sallallahu alaihi wasallama in ya yi daidai da abin da annabi ya goya masa ba shi kenan in bai goya masa ba ba dole ya haƙura wala ya taƙaddamu bai na yadai lillahi wa rasulihi bai isa yi gaban kansa ba ya wuce gaban Allah da manzansa bal ya ja'alu ma warada alaihi idza tabayyana lahu min zalika ashiya'u khilafa ma waqa'a lahu fa yarju ila sunnah bal abin da ya zo masa na ra'ayi ko na fahimta ko na tunani idan ya bayyana gare shi sabanin abin da yake na alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama to dole ya koma zuwa ga sunnar zai ce a shi ai yana samun wani goyon baya ba a baya bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya tibire ce shi ai ba daidai yake da sauran ba don haka abin da ya gani kawai shi za a yi da'a dole ya haƙura ya koma zuwa ga sunna kuma haka rayuwarsa ta kasance da dama akwai wasu abubuwa da suka ɓoye gare shi kuma aka gaya masa kuma ya haƙuri ra'ayinsa suna nan da dama ka duba raf'ul malam an al'immatul a'lam na ibnu taymiya da ya ta kawo misalan su lokacin da yake cewa babu wani ɗaya daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duk girman sa sai wani abu na sunna ya ɓuya gare shi babu wanda zai ce ya karaɗe gaba ɗaya sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kowace nahiya ba zai yiwu ba wata rana sai wani abu ya ɓuya gare shi kuma wanda ke ƙasa da shi ma ya tuna masa to shi ne ta kawo misali da sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman duk alkhulafa ar-rashidin din guda hudu sai da ya buga misali da su cikin waɗanda ya buga misali da su akwai sayyidina umar daga kawo misalansa ga misalin lokacin da yaje zai shiga sham ana annoba ana annoba yaje zai shiga ƙasar sham to shine aka gaya masa cewa to gashi ana ta mace-mace a ƙasar sham mutane da dama suna mutuwa ya za a ka shiga ƙasar shi da ya tara muhajirun suka zo suka yi saɓani a tsakaninsu wasu ce a shiga wasu ce ka a shiga ya kira al'ansar su ma suka yi saɓani to can abdurrahman ibn auf baya gurin da ji labari sai ya gaggauto ya zo ya samu sai na umar ya ce ai na ji sunna daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan abin da ake tattaunawa nabi ya ce idan aka kuka ji labarin ta a gari ba kwa cika kakku shiga idan kuna cikin garin kakku fita saboda haka ana kawo masa wannan ya ce to shikenan alhamdulillah mun samu mafita har wasu ma suka rika cewa yana gujewa kaddarar Allah ya zai gujewa kaddara in kaddarar ce zai mutu ai ba zai iya guje mata ba sai yake cewa fararna min qadarillahi ila qadarillah mun guje wa kaddarar Allah zuwa ga wata kaddara ita kanta wannan rashin shigar ta ba ai kaddarar ce to kaga ana ya aiki da sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya sanar da shi kissar sa da Abu Musa al-Ash'ari lokacin da yaje yayi sallama a gidan Sayyidina Umar yayi daya yayi biyu yayi uku bai ji an ansa masa ba ba a ce shigo ba a ce tafi sai juya Sayyidina Umar ya fito ya ji ya tafi ya bi shi ya ce yaya ka tafi ya ce eh saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan ɗayanku ya zo gidan ɗan uwansa ya sallama sau uku ya nemi izini sau uku ba a an sa masa bai to ya juya sai ya rike shi ce ba zan sake ka ba sai ka kawo wanda zai baka shaida akan abin da ka faɗa saboda kai suka taho majalisin wasu sahabbai suna zaune sai na umar ya ce to ga abin da yanzu abu musa al-ash'ari yake gaya mu ya ce wai ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya nemi izini sau uku ba ai masa bai koma idza sta'zana ahadukum thalathan falam yu'zan lahu falyarji yace to na ce sai ya an samu wani daga cikin sahabbai ya masa shaida akan maganar nan da yake Abu Sa'id al-Khudri shine mafi kankantar sahabi da yake zaune a cikin wannan majalisa ce ya ya amiral mu'minin ni zan ba da shaida akan wannan ni kaina na ji wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai na umar ya juyo ga abu musa al-ash'ari ya ce to fa ni ba tuhumar ka nake yi ba ka ka dauka ko ina zaton zaka yi wa annabi ƙarya a'a ina so ne mutane su yi taka tsantsan wajen jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato yayi haka ne dan ya bada koyarwa zai zama koyarwa cewa kada mutane su rika garajen cewa annabi ya ce alhalin bai faɗa ba ce wannan nayi nufi kuma abinda yayi nufi din ya tabbata to ire-iren waɗannan suna nan a tarihin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu saboda haka baya yin gaban kansa kawai dan jin cewa ai yana da wannan muwafaqat da ya daidai da abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama da abinda Allah subhanahu wataala yake saukarwa mala yace wa kana abubakar yubayyinu lahu ashiya'a khafiyata alayhi fayarji'u ila bayan as-siddiq wa irshadihi sayyidina abubakar shi kansa yana yi wa sayyidina umar bayanin abubuwa waɗanda suka buya gare shi fayarji'u ila bayan as-siddiq sai ya koma ya riko da bayanin da sayyidina abubakar yayi masa wa irshadihi da shiryarwarsa wa ta'limihi da koyarwarsa wato akwai al'amura da suka faru sayyidina Umar ya rike wani ra'ayi sayyidina Abubakar ya masa bayanin kuskurensa kuma da ƙarshe ya saki ra'ayinsa ya koma ga ra'ayin sayyidina Abubakar ci kama jara yawmal hudaybiya kama abin da ya faru a lokacin lokacin sulhul hudaybiya dan sulhul hudaybiya wanda aka yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da quraishawa a lokacin da yaje hajji suka hana shi yaje umara suka hana shi shiga garin makka sai ba zai shiga ba bayan gashi a ya gaya wa sahabbansa cewa Allah ya masa alkawarin cewa za su shiga garin makka to kuma gashi yanzu sun zo gasu suna hango garin maka amma ƙuraishawa sun aiko cewa ba za su shiga ba ƙarshe dai abin da ya faru ya faru har aka kai ga yin sulhu sulhun nan da ya bayyana ga wasu da dama daga cikin sabbin cewa an zalunce su domin sharuɗan da su ƙuraishawa suka yi ta gindayawa annabi yana cewa ya yarda ya yarda ya yarda tunda cewa a zahirin su kamar kamar akwai ƙwara a ciki akwai rashin adalci na farko a ce ba za su shiga ba za su shiga garin ba a wannan shekarar sai dai su koma wata shekarar su dawo in sun dawo kuma kar su ɗauko makamai sai irin makamin da matafi yake rikewa a bisa ga al'ada yan takobinsa haka da yar wukarsa ta yin yankan abubuwansa shine kawai zai rike amma ba su ɗauko manyan makamai ba sun shigo kuma su yi kwana uku rak za a ba su su yi umararsu su fita nabi ya ce ya yadda tun daga wajen sunan rubuta sunan azama salaha bihi rasul da muhammad rasulullah suka ce ba su yadda a sa rasulullah ba sai da faɗi suna annabi karara ce muhammadu ibnu abdullah suhail ibn amr ya ce da mun yadda kai manzan allah ne ba za mu tsaya wani rigimar da kai ba saboda haka ya za ka rubuta mana manzan allah a ciki a lokacin ne annabi ya ce wa ali ya goge ya ce shi ba zai gogewa ba annabi ya goge da hannunsa ka rubuta za ma salaha bihi muhammad ibn abdullah quraishan wajen su rubuta bismillah nan ma suka ja suka an ce bismillahir rahmanir rahim suka ce su sun san Allah amma ba san ar-rahman ba saboda ka agogi sai da ce bismika allahumma kawai abin da za a faɗa da bai ce a faɗa aka zo mutumin da ya ridda da wanda ya musulunta a cikinsu in ya gudo ya zo cikin madina cikin 'yan uwansa musulmi shawa suka nemi a dawo musu da shi to za a dawo musu da shi duk musulmin da ya musulunta ya gudu saboda ana gana masa azaba ya yi hijira zuwa madina su kuma suka ce a dawo musu da ɗansu to za a mai musu da ɗansu sannan in wani daga cikin musulmi ya yi ridda ya gudu cikinsu ba za su maida ba annabi ya ce ya yadda annabi ya ce ya yadda ana cikin haka ɗaya daga cikin shi ɗan suhail ɗin sai ga shi a cikin mari ya ɓallo ya gudo yana ce ya rasulullahi a agaje ni na samu na gudo ku ɗauke ni ku bi ku tafi sai baban sai ce to ga wanda za a fara da shi ta da dai an sa wannan sharaɗin kuma ka yadda to ga ɗana yanzu ya gudo ya ce ya musulunta muna mun daure shi yanzu ya ballo ya zo ya cika tafi da shi da haka abin mun koma da kayan mu annabi ya ce ka yi haƙuri Allah zai baka mafita ka bi su ka koma to haka dai suka yi ta sa sharuɗa abin ya yi wa sahabbai ciwo suna ji suna gani kawai haka nan su ba laifi suka yi musu ba komai ba to shi ne a lokacin sayidina umar ya je ya samu manzan Allah yana ta tafarfasa ran shi ya ɓaci ce ya rasulallah alasta rasulallah haƙƙan wai ba kai ne manzan Allah da gaske ba na bai ce bala ne ne mana ya ce ya rasulallah alasna alal haƙƙi wa aduwana alal batil ashe ba mu ne akan gaskiya ba makiyan nan namu akan ƙarya suke annabi ya ce kwarai kuwa mu ne akan gaskiya su ne akan ƙarya ya ce falima na tsiddani ya tafi dini na izan to ya rasu ya muke yadda da ƙasƙanci a cikin addinin kuma ba ka gaya mana cewa za mu shiga makka mu yi umara ba ya ce ina gaya maka amma na ce da kai wannan shekarar ne za ku shiga za ku yi dawafi za ku yi umara za ku yi dawafi amma ba ce maka wannan shekarar ya ce ni manzan Allah ne kuma Allah zai taimake ni ni manzan Allah ne ana rasulullah fallahu nasiri walan awsiyahu fallahu nasiri ni manzon Allah ne ba zan saba masa ba kuma Allah zai taimaka mu sai na Umar ya bashi ya tafi wajen sai na Abubakar ya je irin abin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abubakar sai Abubakar yanzu manzon Allah nan ba akan gaskiya yake ba ce ba shine ba shine manzon Allah ce shine mana ce ba akan gaskiya ke bace akan gaskiya ke ba mu ne da gaskiya ba makiyan mu akan ƙarya ce mu ne da gaskiya ce ba an ce za mu shiga cikin ce ya gaya maka bana za ka shiga sai na abu ce ya gaya maka bana za ka shiga za ka shiga za ka yi umara za ka yi dawafi amma bai ce bana ba to shi ne sai sai na abubakar yake cewa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma Allah zai taimaka masa don haka ba zai saba masa ilzam garzak ilzam garzak ka lizimci da'ar annabi sallallahu alaihi wasallam irin abin da manzo Allah ya masa shi sai da Abubakar bai mai ta masa kuma ba wai tare suke ba lokacin yace tun daga lokacin bai gushe ba yana azumin tadawu'i da sallar tadawu'i da sadaka da yan tabayi saboda irin karfin halin da ya yi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya yi ta damansa to a shahid anan kariyar da wannan ra'ayinsa sai da abubakar ya fi shi zama akan daidai kuma dole ya tsaya akan wannan har yake cewa ilzam gharzak tsaya a bisa da'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan haka ya faru a lokacin da sai na abubakar ya ce zai yaƙi mani'i a zaka wanda suka hana zakka suka ce su suna ba da zakkarsu ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam tun da yanzu baya duniya ba wanda za su kai wa zakkarsu irin larabawan da suke wajen madina can ƙauyuka ba wai sahabbai manya da suke cikin al'arab da suke bayan madina saboda haka suka yi alkawarin suka yi alwashin ba za su ƙara kawo zakkarsu madina ba zan ita zakka al'asulu shine shugaba yake karɓar ta ya raba ba kowa shi yake raba da kansa ba yanzu saboda babu wata wani tsari guda ɗaya da aka yadda da shi shi sa kowa yake raba zakkarsa kuma ya raba yadda ya ga dama da ba wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama ya wulakanta wanda zai bawa ma wani lokaci a da can yadda Allah ce khuz min amwalihim sadaqa umarni aika ba shugaba shugaba ya karba saboda ka yana da su'at wanda yake aikawa da ce sa'i da zai je lissafa dukiyarka ya ga nawa ce ba wani makomako lokacin ba akawun bare ka ɓoye ala abubakar ya ce babu shi kada ya sa abin da yake cikin akawun ɗinsa to saboda haka a lokacin su za su karbo su kawo shugaba shi kuma shugaba shi zai ta rabawa waɗanda duk ya ga sun cancanta duk wanda yake bukata sai je gaya masa sai ya ɗauka a bashi da raƙuma da da shanu da ƙananan dabbobi da kayan amfanin gona duka to bayan abubuwa sun lalace ne shi kenan kowa shi yake ga dama ya zakka in ya ƙi ma shi ya ga dama su za ka suka ce ba su aiko zakkarsu ba sai na abokan ce to sai ya kwato zakkan nan koda da fada ne koda ta hanyar yaƙi ne sai na umar ya zo sa shi gaba ce ya abubakar ya amiral mu'mini ya khalifata rasulillah ce za ka yaƙi wanda suka ce la ilaha illallah anna muhammadan rasulullah mutanen suna kalmar shahada ba yarda suka yi ba sun yarda da Allah ta kasa sun yarda da manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka yake su ya kawo masa magana annabi sallallahu alaihi wasallam yace an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya kawo masa ba da sallah sai da sallah su ba da zakka idan suka yi haka faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqiha sai na abokar ya ce to kaji ai annabi ya ce illa bi haqqiha ce duk wanda zai raba tsakanin zakka da sallah sai na yake shi haka Allah yake hada su kai musu salata wa atu zakata duk wanda ce zai raba tsakanin su to sai na yake su ko mun kankantar abin da suke bayarwa ko da yar akuya ce suke bayarwa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce za su hana ta za su hana wannan yar akuya sai na ji na yake su na kwato ta to bai gushe ba har sai da sayyidina Umar ya fahimci gaskiyar abin da yake faɗa ya dawo kan ra'ayinsa sauraka sayyidina abubakar yakan gaya wa sayyidina umar duk da wannan matsayin da yake da shi na cewa shi muhaddas ne yana faɗar ra'ayi ya dace amma in ya kawo ra'ayi to sai an auna shi da abin da manzo Allah ya faɗa yace wa yawma matar rasul sallallahu alaihi wasallama da abin da ya faru ranar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duniya a ga lokacin sayyidina umar ai ya fito ya zara takobi ma ya ce duk wanda ya kara cewa annabi ya mutu sai ya sare masa kai annabi yana nan zai dawo kuma duk zai yanke yanke harasan munafikai sauraka mutane suka shiga masallaci aka cika masallaci aka zauna sai na Umar ya tsaya yana ta musu abin nan hudubobi da tsoratarwa sai na Abubakar yana can wajen Madina ɗaya gidan matarsa ɗayar yana zuwa ya samu sahabbai cikin masallaci ya shiga cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam rufe da da mayafinsa ya daga ya tumbance shi yace tibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah bi abi anta wa ummi yace kai kanshi kana da rai kai kanshi bayan mutuwa yace to kuna rantsi da wanda rai nake hannunsa mutuwa ɗaya ce Allah ya rubuta maka kuma kayi ba za ka yi mutuwa biyu ba sauraka ya fito ya samu sayidina umar yana ta kurari yana ta tsoratar da mutane ya yi masa magana mai kula shi ba sayidina abubakar ya juya ya fuskanci mutane duk mutane suka fuskanto shi suka kyale sayidina umar shi ne anan yake ce musu to na man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyun la yamut wanda duk yake bautawa Muhammadu to Muhammadu ya rasu sallallahu alaihi wasallam wanda kuma Allah yake bautawa yace to Allah yana nan raye yake ba zai mutu ba sannan sai karanta musu fadar Allah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum faman yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu ash-shakirin sai na Umar yace da naji ana karanta wannan ayat sai naji kamar ban taba jinta ba sai a ranar na sandare guri daya na yi kama in faɗi tsaye in faɗi saboda wannan ayar da ta shige ni to kaga anan sayyidina umar ya dawo da shi cikin hayyacinsa to ire-iren wannan ya ce wa gairi zalika da ire-iren wannan wa kanatil mar'atu taruddu alaihi ma yaquluhu ko mace ma takan masa raddi akan abin da zai faɗa وتذكر الحجة من القرآن فيرجع إليها تكاو مس حجة daga القرآن يقوم ga ra'ayinta kama jara fi muhurin nisa'i kama inda ya faru game da abin nan game da abin sadakin mata kissa ce ta zo cewa ta zo a gurare daban-daban sunanin bayhaqi sunan sa'id ibn mansur tafai da yawa sun zo da ita cewa sayyidina umar a minbari yana cewa ku daina zuka sadakin 'ya'yanku shi saboda haka ya kayyade sadaki ba zai wuce ukiya nawa yace 40 kai ya wuce haka ya dai sa wani wani geji na sadaki yace kar ya ƙara bari sadaki ya wuce haka duk kuma wanda na samu sadakin ya wuce haka zan hukunta shi zan kwaci iya abin da ya wato zan bashi iya abin da na kayyade dinnan sauran kuma zan kwace in sa a baitul mali to shi ne sai wata mata daga cikin sahu tana zaune sai ta taso ta ce ya amiral mu'minin wannan abin da kake faɗa daga kai ne ko kuma Allah ne ya ce haka ya ce a shi abin da yake gani kenan ta ce to Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'an alƙintar shi ne dukiya mai yawa wadda ba ta da adadi in kuka ba wa ɗayansu dukiya mai yawa a matsayin sadaki to kada kun zo sakin su kuce sai sun ɗan baku wani abu falata aku zo mini wuce sai ta kama sa wannan aya to shi ne yake cewa kullu ahadin afqahu min umar sadaqatil mar'a wa akhta wa sadaqatil mar'a wa akhta umar ko wa akhta amirul mu'minin amma kissar bata inganta ba bisa ga isnadinta isnadinta daga wanda yake munqata ne riwayar sha'abi da bai riski Umar ba ko kuma ya zanto akwai sanadi a sanadinta akwai Mujahid ibn Sa'id da dai wasu waɗanda issar duka in aka duba za a ga cewa bata tabbata zuwa ga Umar radiyallahu ta'ala anhu ba malai cewa mithlu hadha kathir irin wanda yana nan da yawa misalai na inda sayyidina Umar aka gaya masa gaskiya ya kuma dawo kan gaskiya ya saki ra'ayinsa ana ce mun lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah bai mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam alaikum wa rahmatullahi